أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda yake gudana karatunmu da muke yi na ranar lahadi a nan masjidin sabilu guda ga wanka tare da magana na littafi al'adabul mufrad na imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara nawa yaushe rasu buhari hijira tana da shekara 200 da to yanzu rabon da shi da duniya shekara nawa sai ka yi yanzu nawa shi hijira tana da mil katsan nawa muke mil katsan karantuwa ko kenan mil katsan karantuwa muwa sai san sarkafi ko kenan ka samu kenan rabon mu da imam buhari yanzu a duniya nawa ne kenan nawa kama shekara dubu da nawa ko sai an danna sau da lissafi ko an sha danna sau da milkasan yanzu na milkasan karin tura ko domin wani ɗaya san sarkafi mil san kafin na sarkafi kenan yanzu da mu da buhari a imam buhari da mutu shekara dubu da tamanin da bakwai da ɗari mil san katamisar kenan rabuwan mu da imam buhari shekara dubu da ɗari da tamanin da bakwai shi wanda ya wani tsayin adabu na furat ko bai san adabu na furat ya yi jami'in sahi na buhari kuma ya da littattafai da dama to ina ga a wancan satin mun tashi mun kare babi na 61 babi na 61 babun la ya shiga na jari wanda zai ce goshi ya manta makwabce shi suna da muna cikin babuna ne na haƙoƙin makwabtaka zan mu tashi babi na 62 ko haka ne babi na 62 wanda yake cewa ya surul ma'a marafi fa ya simu fil hirani باب نتختم دبيو يكسر الماء المرضي ويقسم في شيران بابا نينا كلام تدا مويتي يكسر الماء هذا في مرضي ruwan ruwan nama romo kamar zaka dafa nama romo wannan shine maradi shine nan yace yukassir lima al maradi ya yawaita roman dafa nama fa yukassimu fi jiran don har ya samu ya raba a cikin makwabtan shi kamar misali ne ke newai in zaka dafa nama ka sa roman yayi yawa kenan dan ka raba makwabtan ka koda gida ka bada koda burodi shi ne ke ne zai karantar da mu wannan babu zan mu tashi hadisi na ɗari da sha uku sai ka karanta idan yana karanta mu kokari muna bin bakin da yake faɗi muna karanta mu ma a zuciyarmu kuma duk inda yake da wata kalma ko wani abubuwa sai mu ja layi mu yi bayanin da da kasa dan Allah ya mu muwafaka kun mun kare duk hadisin da muka yi mu ma mun iya koya shi to sai mala yace قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن سالم عن أبي ذر قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انصر أهل بيت من جيرانك فأعصبهم منه بمعروف وصل وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد فقد أحرزت أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة
to wannan ruwaya da zan mu karanta baitin ta zo a nan adabul mufrad ta zo a cikin sayyid muslim muslim ya hudo wannan ruwaya da zan mu karanta ruwaya ce ingantatta malam buhari yake hadathana bishr bin muhammad bishr dan muhammad ya ba mu labari kale yace ahbarna abdullahi abdullahi ya ba mu labari sai ga suna abdullahi ya zo yana ne abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak kale yake a habar na shu'uba shu'uba ya bamu labari shine ake ce mai shu'ubatu bin hajjaj shu'ubatu bin hajjaj yace an abi imrana juwani an abdullahi bin samitin sai yace an abi zarri wane ne abi zarri shine abi zarri al-ghifari kenan daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda mun sha tarihin shi nan wanda ake ce mai abizalil kifari wanda duk kuna karanta hadisan shi tun cikin arba'unan nawawiya ko fi ma yarwi an rabi azza wa jalla annahu qala in kuna sana yara an abizalil kifari radiyallahu anhu to shi ne da abizalil kifari qala yace abizalil kifari yace awsani halili sallallahu alaihi wa sallama bi salatin an aka ce halili yana tsokan masoyi yana tsokan badadi yana tsokan wanda kake so kenan masoyi na sallallahu alaihi wa sallama ya mini wasiya da abubuwa guda uku shi a bazar da gifari ne masoyin shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mai wasiya da abubuwa kenan zana mai abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wa sallama a bizar da gifari annabi ya ce ya kiyaye su kamar yadda muke ga a hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wasallama yake ware ba an su sahabban shi ya musu wasiya amma dai ya musu wannan wasiya kuma sai su faɗi dan sauran sahabban ma da hannu ma abin ya so mana mu dauki darasi akan abu kenan nan shine abin zar gifari yace awsani halili sallallahu alaihi wasallama bi salati masoyina sallallahu alaihi wasallama ya mun wasiya in kiyaye abubuwa guda uku to zai faɗe su sai ce asma'u wa ati'u wa lauli abdin mujadda'il adarati shine na farko na biyu wa idza sana'atul maraqata fa asfir ma aha thumma anzur min ahli albayti min shiranika fa asibhu minhum bi ma'ruf na nawa na uku wa salli salata li waqtiha shine na cikon uku kenan na farko sai koma ce asima wa a'i'u ka zama to kai mai ji ne kuma mai biyayya ne mutum ya zama to yana ji kuma yana biyayya yana cikin al'umma da shugabanninka da malamanka da gidanka da uwayenka da mijinki da kaza kaza mutum ya zama to mai ji ne kuma mai biyayya ne shine asma'u ka zama to kai mai ji ne in ka ji kuma abin da aka umarce ka wa'adi uku maka zama to mai biyayya ne sai baka mai misali ya ce walau li abdin mujaddadil hadirati in shugabanka ko wani mai gidanka ko wani wanda yake kake kalkashin shi dukkan zaman to abin da yasa ka kana ji kana da in dai abin bai sabawa ba addini sai ce ko da shi mai gidan naka ko shugaban naka ya kasance abdin bawa ne shine ce walau li abdin ka zama ko mai ji ne mai da ko da akan walau li abdin ko da akan bawa wani bawa sai ce mujadda il asrar wai kaskanta abin ne sai ce ma ko da akan bawa mujadda in wanda aka yanke mai hadarab sassan jikin shi kamar misali mutumin da ɗaya dai na kasashe ake islam ne ko ko bai cin wannan wannan mushadda'il a ƙarafu ne a jikin shi ko bai ko hannun shi a yanke ko kawar shi a yanke ko kuma halshen shi a cikin sassan jikin shi ne da kai wani na ƙasa kenan ka ga na ƙasa bisa na ƙasa ya kasance kenan mai gidanka ne kuma ya kasance bawa ne kuma bawan ma a cikin sassan jikin shi da ko wani abu na kashashe kenan hannun shi a yanke ko kawar shi a yanke ko an sarce kunne shi kenan ba ka gaba wannan ni na shi siffa na yi shi kaza na yi shi ba kenan in dai ya kasance shi mai gidanka ne kuma abu bai saba ba shari'a kamar kai da'a a kan shi ka shurari abin da ya faɗi kenan annabi ya kawo wannan magana walau ne abdul majadda il atrabi ko da ya kasance wanda zai baka umarnin bawa ne mai yakkakken sassan jikin shi don ya kaskanta wai don koda mai gidan na kai kahin shi kamala kahin shi daraja kahin shi kaza kaka ce wannan kazan zai maka kaza ko wannan kazan zai maka kaza a'a kenan ai da kwai hadisi wanda ya yi cikin wannan ko wa in ta'amara alaikum shay'in yake wa atu wa in ta wa in ta'amara alaikum abdun abshiru can wacce ruwa ko to yawa to kamar wannan ne kenan majaddaul atraf me yakkacce sassa wanda jikin shi da wani abubuwa ya rasa dan na kasa kenan wannan shi ne umarni na nawa wasiya ta nawa ta farko ta biyu sai ce wa idza sana'atal marakata idan zakka aikata zakka dafa romo a gidanka zakka dafa nama shine mara kasa muka ce roman nama fa aksir ma'aha ka yawaita ruwan ruwan me kamar an so cinya ko an yanka kaji kenan wai me sai ne sai yawa shine fa aksir ma'aha ka yawaita ruwa sun manzur ahalal bai kuma ka kalli wani gida min jira nika na daga makwabtanka fa asibuhu minhu sai ka ba su daga wannan roma bi ma'arufin da adalci da alkhairi idan ka ba su alkhairin abu nan zaka gane kusan abu al'ada tana sauya kamar su can larabawa can wasu annabi sallallahu alaihi wasallam mu yanzu aina ba ka da babban nama ka tarho romo roman kadai ka kai gidan mutum ai magana zai gaba eh kare da shi ba to su kan zamar annabi sallallahu alaihi wasallama suna fifita roman fiye da nama al'ada ta zan lokacin kamar su in suka dafa ka wannan tunya ko wata akuya ka dafa roman nama ko roman sai shi suke rabawa to amma dai mu yanzu ai ba kai wannan ba mu dai yanzu sai dai aka sassa shi ka sa romo da yawa ka sa mai yan tsoka biyu uku ko tunya kaza ya ci da burodi sai dai wannan fasara sai amma dai su can roman wannan daraja gare da wani zaga hadisai da dama yana zawa marakin harakin nan na ka yawaita roman naman ka kai kaza saboda tutan al'ada su ba wani abu ne ba ai al'ada tana sauyawa a zamanin annabi ba wani abu ne al'adar laraba roman nama ya fi naman daraja sai shan roman da nama a lokacin ka kenan wannan sai ka dafa abu da dama sai ka yi kwano kwano ka raba ma ɗaukan ka tuta to mu yana abin da za mu ɗauka kenan abin da yake ne nan idan kai abin da ka samu ko da tsoka ɗaya biyu uku na dafa cinya a gida ko kaji uku ko hudu kenan a hudu ko da cinya guda da miya da burodi rabi ka ba makwabtanka shi ne zamu doka shi ne ce wai za su na atal mara'ata idan ka dafa mara'ata romo kenan nama fa asfir ma a haka yawaita ruwan sun manzur ahalal baiti kuma ka kalli iyallan gida baiti ne kalli sun manzur ahal baitin kuma ka kalli iyallan gida daya bai cewa ba duk gaban gado da sai ka raba makotanka iyallan gida daya min jira nika na daga makotanka ba sai ka ba duka unguwa ka ba da kawai sai ka sami gida daya yau in ka ba wannan gobe ka ba wannan ko kuma ka bi wancan hadisin da muka yi don wancan satin wani makwabci ne ya yi kusa fa asibuhu minhu sai ka ba su daga wannan roma bil ma'ruf da alheri da adalci kenan wasiya ta nawa sai na uku ce wasalli salata li waqtiha kuma kai salla a cikin lokacinta kenan salla a cikin lokacinta inda salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kenan kai salla a cikin lokacinta shi ma ya hadisai da ruwayoyi da dama sun zo a habal amal ilallah sai kima as-salatu bi waqtiha kenan shi ne na uku sai ce fa in wajadta al-imamu qad salla in kuma ka samu liman tuni yayi sallah faƙad a harasta salatika to kai ka kiyaye sallaka wa illa in ba haka ba fa hiya nafila sun to sallar ta kace ta kace nafila mu ko mun me yake ne abin da yake ne nan kawai sallah in zaka yi ta kai ta a lokacin da ko da makaucin masallaci ne kake kai in lokacin sallah yi kai sallah a lokacin ka in ka zo kuma guri kai kai sallar ka a lokacin ka kuma wanda yake tare da shi sallah a lokacin in zaka yi sallah ya zaka sai ka bi su a musulunci bin su ake sai wannan wanda ka bi su sai ka kasance na fila kai ka san an yi shi anan na Anas bin Malik ko lokacin da aka zo gidan shi a cikin wada min shi na an zo zai je yi sallar asar ne ko sai yake musu ai annabi ya ce kaza kaza to shi ma wannan ruwa zan mu gane ai da kwai anan wani zai fasaka ta da kwai ruwaye muslim inda annabi sallallahu alaihi wa sallama abi zar gifari ke cewa qala li rasul sallallahu alaihi wa sallama ya aba zarri kaifa anta idza kanat alayka umra'un yumituna salata wa fi riwaya yu'akhiruna salata annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa abi zarri ya aba zarri ya zai kasance in wani zamani ya isko ka kuma shugabannin lokacin suna jinkirta sallah sai a ba zai ce annabi sallallahu alaihi wasallama fa ma za ka amuri to yaya zan yi annabi sallallahu alaihi wasallama in na samu zamanin da ana jinkirta sallah kuma ni yaya zan yi bani so in jinkirta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce sal salatika li waqtiha sai kai sallarka a cikin lokacinka fa in adaraktu fa in ka iske wannan sallah kuma ta liman fa sallaha ita ma ka sallace ta fa hiya nafila ita ta kasance nafila ce ni muke gane wannan ko a bulaguro ko mutane da suke yi kamar yanzu mutum ya zo bulaguro na kasar kawai sai ya zo ya raka abi ya zauna bai kamata ba in dai ba motar ba take jiran shi ko da ya yi kasar in za a yi sallah malamai ta suke yi masallacin sallah sai kasance wannan nafila ce mun gane kawai in dai ka yi sallah a gida kuma ka zo masallaci ka ga za a yi sallah kai ka yi sallah ka farkon lokaci kuma ka zo masallacin ungo ko ka ga za a yi sallah ko ka shigo za a yi sallah gun suka ke sallah in ka bi sallah ita wannan wadda ka yi sai ta kasance da ce nafila to shi ne ke kenan to sai ruwaya ta gaba muka ce wani hadisi a harajahu muslim to na 114
قال حدثنا عبد الله بن زيدي قال حدثنا
آه.
حدثنا حدثنا هميدي حدثنا الحميدي قال حدثنا ابو عبد الله الصمدي ina ta shiga su العلي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت إذا طبخت مرقة فأكثر ماءه ماء المرقة مرحبا وتعالى وتعاهد جيرانك
أو أو اقسم في جيرانك yau hankalin shi a gurin goji ko sai faɗo dai zan gurfa abin sai hankali ina ga hankalin shi a shi same shi insha Allah za a dace kenan na nawa Allah ba da sa na ɗari da sha hudu ya ta hadasa na humaidi malam humaidi ya ba mu labari kale ta hadasa na abdulsamadul al'amidu kala hadasa na abu imran an abdullahi bin samit an abi zari nan ma daga wane ne abin zarar gifari kale yake kale nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya abazari ya kai abazari abazari gifari idan da bahadal marqata idan da bahada hawa idan zakka da hurumu kenan zakka da hawa nama fa aksir ma al marqata ka yawaita ruwan roma wata ahad jiranika dan ka jaddada alkawari kai da makwabtanka me yake ne ka jaddada alkawari kai da makwabtanka kenan in ka ɗauki far guda ka ba makwabtanka wanda makwabcin zai san da akwai alaka a tsakanin ku shi ne ta'ahad jiranika dan ka jaddada alkawari da makwabtanka ko kuma yace au ikisin fi jiranika ko kuma ka raba a cikin makwabtanka amma da hutun bugani da yake ta ka raba ka raba daidai ƙarfin ka ba kakka je yanka wajen goma da ilcin ka guda ka ce sai ka raba a'a gwargwadon karkinka ne ko da kaɗan ka bada ka san al'adodinmu da suka wuce na fita can baya yanzu ne wannan abubuwan ba tun da yanzu mutanen duniya ta sauya in ka ba mutum ko ya rena ko ka ga ya ka rena shi amma da al'ada ta baya ko da ka zaka dawo a gidanka sai ka ga makwabcin ka ya kasa ko da cinya guda ce ka tura ne to amma dai yanzu wannan abubuwan duk da ai tahiya yake yana ja da baya duk da wannan ka kai mai gani zai ma kare da shi ko kuma zubi ne da bakin yara wani kai mai ma ko yake ci ya ci wani abu da ka sare to sai a hankali duk sai ka yi lissafi da wannan kenan shi wannan ruwa da take nuna mana na kula da makwabta ko da nama zan dawa a gida in sa ruwa da yawa dan je makwabci na kusa na daya in diba in bashi wani abu sai yace babe na 63 babu na khairu jirani babe wanda zai ma bayani akan wane ne kiyayyen makwabci khairu jirani kiyayyen makwabci sai yace قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الجلي ال- الحبري الحبري يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لصاحب- لشاره to wannan ruwa ita ma ta ce siyayyen wa khairu jirani ne ne khairu jirani siyayya bakwai mafi ko kuma mafi alkhairin su wanda kawai ya yi yace hadathana abdullah bin yazid qala hadathana haywatu qala habayna shuraih habil bin shuraikin annahu sami'a aba abdurrahman aba abdurrahman sunan shi abdullah bin yazid al-hubli yuhaddis yana bada labari an abdullah bin amr bin asi daga abdullahi dan amru dan asi amru bin asi shine sahabin manzon Allah abdullahi wannan dan amru ne amru dan asi sahabin manzon Allah ne an rasul sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yace khairul ashab fiyayyan abukai inda Allah ta'ala gurin Allah madaukaki khairuhum li sahibi wanda ya kasance ya fi alheri ga abokin shi wa khairul jiran fiyayyan makwabta inda Allah gurin Allah madaukaki khairuhum bi jarihi wanda ya kasance mafi alheri ne ga makwabcin shi yayyan aboki ko khairul ashab yayyan abokai gurin Allah wanda ya kasance mafi alheri ne da abokin shi yayyan makwabta gurin Allah wanda ya kasance mafi alheri ne da yake ne kenan a cikin abustaka da nake yi wanda yi alheri wurin Allah Allah ya rubuta wannan abokin kirki ne wanda yake zaman kirki da abokin wanda yake zama shi ke daya shi da abokin shi ai kana da aboki amini wanda zaman kike ɗaya kuke amma dai kuma kana aboki wanda yana ma zagon kasa to shi ne ke kiyayyen abokai wurin Allah wanda ya kasance ya fi alheri ne daga abokanka to wannan Allah ya rubuta shi musamman kirki ne kuma hallo kiyayyen makwabci wanda ya kasance shi ne kiyayyen makwabci wurin Allah mun gane kenan aboki amintacce makwabci amintacce sai ya ce babu babu na hasassun da hudu ajjaru salim makwabci kishi biyu na yi da kuma makwabcin kirki da kuma makwabcin ba na kirki ba to shi ne zai ma baban su duka biyu na babu na sassun da hudu ya ce ajjaru salim makwabci na kirki ai Allah Allah Allah Allah na arzuta ka da makwabcin kirki wanda ko ka yi bulaguro ma da iyanka da gidanka zai yi kama da komi ya kasa na kirki ne kuma ai Allah yana jarraba mutum da mugu makwabci wanda ba yanda zaka yi kauta ya sa ma ido ya yi kaza yi kaza sai hakuri ko to shi ne babu guda biyu ne ce sharu salim siyayye makwabci nagari shi ne salim kuma na gaba na tasirin da ne ce sharu su'i makwabci lalatacce to sai mu fara da nagari karanta makwabci nagari
حد- قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن عدي ثابت قال حدثني جميل عن نافع جميل.
عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السعادة المرء المسلم من السعادة من السعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب حنيف
to wannan ruwaya ta sama da mai karanta turmizi ya fito ta albani ya sa hata ba mai bayani akan ta ba wannan kuma da zama karanta ita ma ta ajaru salihi magauci salihi ta zo a cikin musulun da imamu ahmad kuma anan ma ta zo a adabul mufrad kuma albani ya hassana ya sa hata ita wannan da zama karanta yace hadathana muhammad bin kasir qala ahabanna sufyan sufyan man sufyan az-zawri ake ce mai أخبرنا سفيان سفيان الثوري بام الأباري أنا حبيب بن أبي ثابت دقا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أميل جالينا أميل إن ينا زوا أميل إن جميل سنيش أما تصور دعما سيقى أنسا أميل أما دي جميل بن عبد الرحمن جميل جميل بن عبد الرحمن أميل إيه ليس أميل اسمه جميل بن عبد الرحمن جميل بن عبد الرحمن sai yace an nafi ibn abdul harith nafi ibn abdul harith nan shine as-sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace sagara jamil bin abdurrahman annabi sallallahu alaihi wasallama yace min sa'adatil mar'il muslim sa'ada arziki yana daga cikin arzikin mutum musulmi a nan duniya min sa'adatul mar'i muslim yana daga cikin mi arzikin mutum musulmi a nan duniya ke ne abubuwan nan guda uku shi ne ce almaskalul wasi Allah ya arzuta ka da gida ya lawatacce shi musamman ba ka ciyan haya gidanka ne katon gida kenan ai ka samu dai daɗin duniya wajaru salih da makwabci na gari walmar kabul hane da abin hawa na kirki abin motsa hane na jin daɗi kamar su can zamanin ne kenan da doki na kirki ko da raƙumi na kirki ko in yanzu ne kuma da mota ta kirki ko wanda abin da Allah ya samu ta yi daɗin duniya kuma Allah ke fita da su eh kenan kuma kenan nan me ke ni annabi ke ni kenan sa'adatul mar'i a yana daga cikin jin daɗi arziki na duniya ga mutum ya samu wani abubuwan guda nawa guda na nawa zana eh hudu ne zama je ruwaye na warko ce almaskalun ne makan a sakan kenan ya samu gida yalwatacce wajaru da kuma ya samu makwabci salihi wanda bai cuta shi walmar kabu da abin hawa mai kyawu to kenan nan sa'ada guda nawa to amma dai ga ruwa ibn Hibban da Ahmad an sa'ad ibn Abi Waqqas sai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'un min sa'adatil muslim abu guda kudi ne jin dadi arzikin mutum a nan duniya in ga gama wannan guda kudin su ne jin dadin duniya to me ne me zama kara annabi ya fa mar'atu salihah kenan sai yace na farko ce almar'atu saliha mace ta gari almar'atu saliha mace ta gari sai ce wa maskanun wasi'un da gida mayalwaci wa jarun salihun da makwabci na kirki wal markabul hane da abun hawa shi ma da kirki guda nawa kenan guda hudu kuma sai ba da arzikinsu a ruwaye sa'adu bin abi waqas sai ce ni wa arba'un min shiqawa min shiqawa kuma da abu hudu kuma a duniya an ka same su kuma na tsaya ne Allah kiyaye eh Allah ta eh sai ce ajjaru su'i mugu makwabci wanda ya cuce ka da halcin shi ya zo ma ruwan gwalolo ya buge yan shi su buge su buge ma kaza ka tana kiwo kawo sai su dauke ma kaza sai na shi da jaru su'i eh Allah kiyaye da wannan sai ce wal mar'atu su'i da muguwan mace walmar dai da gida mai kumci walmar kabus suri da abin hawa mummuna a cikin wannan gida sai wata ruwaya sai ta fasarta su sai ta zai ce ma ruwaya nan ta ta wannan sa'adu bin abi waqas ya mai da abin guda nawa guda hudu ko su ne arzikin duniya na farko ne mace da kuma gida mai yalwa da makwabci na kirki da abin hawa na kirki to kuma miye asisin siyasai sai ce kuma mummunan makwabci mummunan mace kuma cin gida abin hawa mummuna to sai fasalta su ga wata ruwa ce to in aka ce mar'atu saliha mace ta kirki wace ce mace ta kirki sai ce wadda in kai bulaguro za ta kiyaye ta kanka za ta kiyaye maka kanka da dukiyarka ita ce mata kirki wadda kuma in kai rantse mata fakka kafara mun gane kuma yace wadda in ka kalle ta zakka ji dadi abu uku ya ba ta fa in ka kalle ta in ka kalle ta ka ji dadi amma ni ba kallon da zaka mata kai dadi ba ba nake huska ba ba na kyan wuta ba zan dai kawai mutum ne kirki ce eh na in ka kalle ta zaka ji daɗi ana yi wasu gishiya wannan ba eh kenan ko na biyu za ta kiyaye ma dukiyarka da kaya kana gida da kuma baka ka gida duk abin da za ta kiyaye ma kanka da dukiyarka za ta kiyama fasar mara asaliya ne za ta kiyaye ma ni kanta da dukiyarka ko da bakana kenan ko da shekara za ka yi bakana wani abu ya kai ka ko karatu ko wani abu ko wani abuwa za ka kiyaye ma wannan na uku kuma yace in kai rantsuwa a kanta baka kafara ya ne kai rantsuwa a kanta baka kafara sai a zo yanzu ko a fami ko na ba a ce mata ka ta yi kaza ka ce wallahi tallahi ba ta yi ba in an ji duk bincika da za a yi ba ta yi ba ai da samu wani wanda eh to kenan siffata ita ce mar'a ta da kenan jin daɗin duniya ta samu wani to sai ta komi da idan ka jibe ta ka ji daɗi ba jibi ba na shakku daɗe kenan dan tana fara samu alai idan baka nan kayi a san ko karatu ya kai ka wani guri ko baka ganin ko gurin aiki baka gidan za ta kiyaye kanta da dukiyarka da diyanka idan kai rantsuwa a kanta baka kafara kenan take fasara ita wannan mar'a salih na biyu sai mu a jarisu shi makwabci mummuna makwabci makwabcin kirki shi fasara shi wanda in baka nan a yanzu ma muna samu yanzu makwabci kai na kofa gida in ya gaya nan kama suna faɗa zai ce ni yanda kan baban su ne zai ce ku tafi gida ko ko sun zo ku yi kaza in ya ga ma gidanka za a yi wani abu na wuce zai hana in ya ga duk wani abu wanda zai cuci gidanka ko ɗiyanka zai hana kenan wannan makwabci ne na kirki shi ko mugu makwabci ya watsa ma ruwan gwalolo ko ya shiga ya tace ma kaza ɗiyanka ɗiyan shi sun mai ɓanna ɗiyanka sun je su gidan shi yi ɓanna in an zo ya koma bayan ɗiyan shi ga ƙananan magana inda leda ka shiga sai ya bayani ga matar ka wuce yana leƙa ta kenan duwa ne wannan eh to sai wannan ke gida wasi sai annabi fasa ta shi ma ke gida wasi wanda a ciki duk wani abu na arziki Allah ya yi arzika ma da goshi duk abu na more rayuwa Allah arzika da goshi martabul hali abun hawa na kirki kan rakumi da ko rakumi da doki ne cuta kenan lahiyar rakumi da doki wanda duk inda zaka je ya iya kai ka amma dai yanzu ai Allah zai baka in ka komo askin abu Allah zai baka tsohon wundi sai hayaki yake ko sai in kai kwana kata ta cire misali in kai kwana kata ta cire in ka je gidan goma ta fata goda Allah daga ka shigo baka shigo da kaza ko da wani lekin ba ta fara ma fada daga ka zo mace ya kwace bai kin faɗa ba abin da sa gaba san basanni da zuwa ya gida ya tsaftan ta bai koma ruwa ba ta tada ma hankali ga gida sai ruwa yake zamanin da abin nan ka tara nan ka tara nan to kaga a cikin wannan kenan shi ne sa'ada duniya Allah ya rubuta mu da shi insha Allah amma dai duk abin da za a gani dai wallahi la khairun wa abqa gidan lahira yahi duk abin da zan mu samu a nan duniya to sai wannan makwabci nami na kirji ko to mun shi makwabci na kirji sai ce babun jaru su'i shi kuma mummuna mummuna wa to sai ce
قال حدثنا صدق حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو بن حيان عن ابن علان عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول
ita wannan ruwa da za mu karanta nisa'i ya fito ta ahmad ya fito ta a musnad nashi kuma albani ya sa ta ita wannan wata bayani akan babun babe aljaru su'i mugu makwabci wanda Allah ya raba mu da shi shine yace hadathna sadaqatu qala habanna sulaiman wa huwa ibn habban an ibn ajlan an sa'id an abi huraira daga abi huraira abi abdurrahman bin sal al-dawsi qala ji kana abu huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kana min du'a'in nabi ya kasance daga cikin addu'ar da annabi yake yawan ya kasance kana min du'a'in nabi ya kasance daga cikin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan yin ga tana Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqami fa inna jari dunya yatahawwal eh yatahawwal dan saboda makwabci annabi ha addu'a yake Allah ba shi makwabcin kirki shine addu'a ne ke ta Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ni ina neman tsari gare ka min jari su'i daga mugu makoci kaga annabi addu'a mai a mugu makoci ba su haifa eh musuwa ne daga shi abu a hankali eh dan sai hana ka aiki kwata kwata sai ka ga ya tashi daga unguwa eh unguwa sai ke kuma kiyan shi ba tarbiyya ba ta ba iyanka to shi ne annabi yake wani addu'a Allahumma inni a'udhuka a'udhu bika min jari su'i Allah ina neman tsari a gare ka daga mugun makwabci fi darin mukami a cikin gida na zama ai da kwai makwabci a can baya mi gani ai da kwai makwabci wanda zaka gamu a mota ne ko da kwai makwabci na service da kwai makwabci na makaranta da kwai makwabci na majalisa to wannan ai wannan duka su tafiya ciki amma da in gidanka ne ka zo ka gina ko kuma gidan ka kama haya ne yake so ka zauna ai gidanka ne zamne ne ko to shi ne Allah ina neman tsari gare ka min jari su'i daga makwabci daga mugu fi darin mukami a cikin gida da yake fa inda jari duniya ya ta hawali me ke nina manifestar kuna fa inda jari duniya ya ta hawali me ke ne dan shi makwabcin dan shi makwabcin duniya yana canzawa to ya ne ke ne makwabcin duniya canzawa nan duniya ba tsokar da wata kai a duniya ai mai fasarar duniya su duga aka ce duniya a luga dana ne kusa abin da yake ne fa inna jari duniya dan shi makwabcin kusa kenan makwabci wanda provisor ne da ku zauna makwabtaka da shi kamar gamuwa ne kai a cikin mota ko a sarbisi ne ka dauke gamuwa ko wani dan kwanuka ne zaka yi sejo shi ne makwabcin kusa ba makwabci wancan zamne ne a abadiyan ba shi ne ke fa inna jari fa inna jari duniya dan shi makwabci na kusa ya tahawwal yana canzawa yana iya sauya kuɗi mun gane sake yace Allah ina neman tsari gare ka daga makwabci daga mummunan makwabci ko fi daril muqami a cikin gida zamdawamame gidan da kake nan ne gidan ka kullun nan kake to wannan makwabcin shi zaka nemi tsari da shi amma da shi wancan makwabcin wanda na bulaguro ne zaka yi amma za ku zama ɗaya makwabcin ka ne amma daga an jima ai babu shi ko da mugu ne ba ko da ba to shi ne nan fa inna jari duniya dan shi makwabci na kusa wanda gamuwa ne kai arabu ya tahawwal yana canzawa amma da shi makwabci zamnan ne wannan sai kai ta'adda da shi ko ba nan kadai ba da ko ruwayi da dama inda annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga yana addu'a na Allah ya tsare shi da mugu makwabci da ko ruwa da ta zo a cikin tabarani ta uku ba bin amir inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi ma yana cewa a'udhu bika min a'udhu bika min da min min da farko ta a'udhu bika min yawmi su'i wa laylati su'i wa sa'atu su'i wa min jari su'i fi daril muqami ita ma ada annabi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ina neman tsare ka kiyaye ni da yinin wanda mugun wuni da mugun dare da mugun sa'a kuma Allah ka kiyaye ni da mugun makwabci a cikin gidana zamnan ne shi yake fasarta wannan dadin mutum kenan Allah ka kiyaye da mugun makwabci a cikin gidana zamnan ne kuma da kuma yadda yake cewa istiqinu billahi min jarin muqam fi darin muqam ku nemi taimakon Allah ya kiyaye ku da mugun makwabci a cikin gida zamnan ne inda inda fasar ne duk ba wani abu ne ba amma dai wata ya zo ka gina gidanka ga gidanka ga gidan shi kuma mugu makwabci ne ya bada tarbiyyar tsiyanka ya sa ma ido ya cuce ka ya yi kaza ya yi kaza ai da dama mutane suna kaura saboda makwabci to abin da zamu ɗauka anan darasi sai mu ɗauki darasin kan mu zama da jarin su'i mu yi kokari mu zama to jarin salim mu yi kokari mu zama to makwabci ne na kirki ba mugun makwabci ba sai ya ci gaba da cewa ruwa ta gaba قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه wannan ruwa ya zama da zamu karanta ibn majah ya hudo ta cikin sunan nashi kuma albani ya sa hada shine ce hadathana muhallad bin malik ne kala hadathana abdurrahman bin magra kala hadathana burayd an bin abdullah an abi burdah an abi musa wani abi musa abi musa al'ashari wannan burda dan abi musa ash'ari ne sunan shi burdata kenan na abi mu eh burdata an abi burdata an abi musa ash'ari abi musa al'ashari ya sunan shi ai kunya ce is- ismu abdullahi abi musa ash'ari sunan shi abdullahi kala yace kala rasul sallallahu alaihi wasallama abi musa ash'ari yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace la taqumu sa'a kiyama ba ta tashi kenan daga cikin alamun tashin kiyama la taqumu sa'a kiyama ba ta tashi kenan kiyama ba ta zawwa hatta ya katilu rajulu jarahu har sai ya kai namiji ko mutum yana kashe makwabcin shi wa akahu mutum yana kashe dan uwan shi wa abahu kuma mutum yana kashe baban shi kamar aya na sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin karshen duniya ko to shine ce karshen duniya kiyama ba za ta tashi ba sai kun ga mutum yana kashe kuma yana kashe kuma yana kashe baban shi to lokacin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ga wata ruwaya da ya gaya wa daga ruwa da tazo da abu musa ita ma daga wani guri inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta inna bayna yaday sa'ati kharajun yake in kiyama ta kusa an yi hadisin nan in kiyama ta kusa da kai harajin mamana harajin da kai yawan kashe kashe in kiyama ta kusa da kai yawan kashe kashe sai sahabbai suka ce ya rasulullah inna laqatalu minal mushrikin adada kaza wa kaza ai a yanzu ma da kawai kashe kashen tunda in mun je yaki muna kashe mushrikai da yawa kun gane annabi ce kiyama ta zo da kawai kashe kashe sai ce a'a ai yanzu ma da suka ce sahabbai yanzu ma da kawai kashe kashen in mun je yaki muna kashewa mushrikai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min qatalil mushriki walakin yaqtalu ba'dukum ba'da ba kashe yaki bi sabilillah ba kashe mushrikai nake nake ni abinda nake yi shashan ku ya kashe shashi shine ce hatta yaqtalu rajulu jarahu wa bin abuhu wa zakara ba har lokacin kiyama ta zo zai ga mutum ya kashe makwabcin shi ya kashe ammin shi ya kashe duk wani makusancin shi saboda son duniya sai shi sahabi da yake gurin sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama to a lokacin na annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen ko suna da hankali ko sai ce ya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce eh mafi yawan mutanen an zage musu hankali ba su da hankali shi yasa suke wani abu ba to yanzu wani abu ai duk zamanin annabi bai zo ba yanzu wa eh in ba bai zo ba ne da ai dai kana cin labari eh tunda kuɗi yana sa kashewa makwabcinka kuɗi yana sa kashe ɗan uwanka ka kashe amminka allah ya yanzu nan kana zuwa labarika da muke ji na kasashen da suke kusa wani kidnapping da ake da me me ba ba zai ga mutum an gama baki da shi an ɗauke wani baban shi ko wani ammin shi ko wani ne ko an kashe saboda kuɗi kenan sahabbai da annabi ke gaya musu duk suna da abin ba ya zo ba sai ce in ya zo lokacin da mutanen mafi yawan su basu da hankali mafi yawan mutanen zamanin basu da hankali a wacce ruwa kenan shine la taqumu sa'a kiyama ba ta tashi hadde sai mutum ya kashe makwabcin shi ya kashe dan uwan shi ya kashe baban shi Allah ya yi sai na gaba ya shiga yace babun la yu'zi jarahu mutum kakka ka sake ka tuki makwabcin ka la yu'zi jarahu kakka tuki makwabcin ka sai yace قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوحيد قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم تقوم, تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأخوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة to lokacin sallah yayi ina ga za mu tsaya daga nan da hadari kuma subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk